أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوتنا من الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما علموا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم الآخر ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومساره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جلالي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أكان من تأتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin Qur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna a cikin wannan sura suratul nur insha Allah za mu tashi a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fi buyutin amina Allah an turfa'a ويذكر فيها اسمه يصبر له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله سبحانه وتعالى أتن يا جبات أشكر الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح أكشيلا متألف مصباح في بيوت أذن الله أن ترفع أنا مقدر في كلا لكن مقدر وأن حسكي misalin hasken Allah subhanahu ta'ala ko hasken mumini ko kuma hasken manzon Allah subhanahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bi da aka dauke shi ne to sai aka ci gaba da bayani ya aka ce kamishkatin fi hadisbahun to bisbahun din nan sai aka ce fi buyutin azlallah wanda ake haskakawa a cikin wasu dakuna na Allah ɗakunan nan na Allah fi buyutin abin Allah aka ce masallatai ne su ne fi buyutin a wasu ɗakuna a su ne masallatai wasu malamai kuma suka ce a'a muta'alliqin ga muta'alliqin shi can gaba fi buyutin abin Allah an turfa wa yuzkara fi asmuhu yusabbihu lahu to yusabbihu lahu din to muta'alliqin zakar shi fi buyutin ne a ina ake yin wannan tasbihi da aka ce fi buyutin a cikin wasu ɗakuna su ne masallatai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala azina yayi umarni an turfa'a a ɗaukaka ginin su wannan turfa'a malaman tafsiri sun yi maganganu akan menene ma'anar rabin nan da aka ce an turfa'a a cikin ɗakuna su ne masallatai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni an turfa a ɗaga ginin fasara farko kenan domin Allah tabaraka wa ta'ala na amfani da rafi wajen ɗaukaka ginin abu shine rafa a samka fasauwaha rafa a samka fasauwaha والنبي كما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كاغا نن أنا مغانا لوكاشين دا النبي إبراهيم دا النبي إسماعيل suke ƙoƙarin ɗaukaka ginin ka'aba kaga kenan Allah da umarnin a ɗaukaka masallatai domin ginin su ya zama mai kurjini kuma ya zamo mai haiba aka ce shine ma'anar an turfa wasu kuma suka ce an turfa bima'ana an tu'azzama sha'nuha su masallatai Allah na umarnin a girmama sha'aninsu girmama sha'aninsu ba wa su masallaci girmama sha'aninsu ba lahu ya sassan zance ba a yi a cikin masallaci hirar duniya ba a yi a cikin masallaci duk wani abun da bai dace ba ba a yi a cikin masallaci sannan masallaci mahalli ne da ake kore kazanta daga ciki kaga an turba yana da fasar a girmama sha'anin yanzu an ga wani abu mai suna tsamanta yanzu za a cire shi daga cikin masallaci sannan hirar duk da ba ta Allah ba ba a yi a cikin masallaci kaga duka an turba ne ma'ana an turba ne to don haka aka ce yana da ma'anoni da yawa musamman da yawa da ma'anoni guda biyu ba a firar duniya a cikin masallaci ba a ciniki da sayowa a cikin masallaci ba a kai ko cikiya ba a cikin masallaci annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ga wani yana cikiya a cikin masallaci yace la sallallahu alaihi innama buniya fil masajidu lizikri wa salat a yana cikiyar wani abin shi da ya bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada Allah ka gane ai kuma masallaci ba wani cikiya ba a'a masallatai an gina su ne don sallah da zikiri inda ma buniyat al masajidu lil zikri was salah kaga kenan an girmama sha'anin masallaci ba a cikiya ba a hira ba ta duniya a cikin masallaci ba a dai duk abin da bai dace ba cikin masallaci shine ma Allah turba sannan mu yuzkar fi hasmuhu haka na ba masallatai Allah tabaraka wa ta'ala adina yayi umurni yuzkar fi hasmuhu adabi ne akan turba adabi ne akan turba yadda Allah ya umarni a girmama majalin su a daga gidan su haka na kuma ya umarni wa yuzkar fi hasmuhu a ambaci sunan Allah a cikin masallaci aka ce sunan Allah kashi kashi ne zikiri kashi kashi ne karatun alqur'ani wasan zikiri ne tasbihi zikiri ne salatin annabi zikiri ne la ilaha illallah zikiri ne to kowanne ne tun da lafazin zikiri ya zo da lafazi amin to komai zai shiga komai zai shiga karatun qur'ani zai shiga salatin zai shiga la ilaha illallah zai shiga istighfari zai shiga karatun ilimi ma zai shiga duk zikiri sallah ma zikiri ce saboda haka sai aka ce ma'anar sauyin kara kuma a ambaci ismuhu amma fa duka waɗannan in sun karbi sunan zikiri to kuma suna da imani ma'anar suna da imanin suna da jagora jagoran duka zikiri ga baki ɗaya shi ne la ilaha illallah afdal ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah zalla sallallahu alaihi wasallam mafi gishin abin da na faɗa ni da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah wata riwaya la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير wannan shi ma zikiri ne to shi ne afdal zikir la ilaha illallah afdal zikir la ilaha illallah dan haka duk wanda za ku ga sunan zikiri amma ba babu kamar la ilaha illallah wa yuzkar fi hasmuhu يسبح له فيها الله تبارك وتعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال وذكر مزاجين يسبحون هكا كاغا duk wanda ya hana ambaton Allah a masallaci to ba a zarumi kamar shi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa man azzamu mimman mana masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi qarabiha ai ba azzalumi kamar wanda yace kar a ambaci Allah a cikin masallaci ko a samu masu la ilaha illallah a cikin masallaci a kore su ko a samu masu istighfari a masallaci a kore su ko a tsangwame su in ma akwai iko a ce a kore su to Allah ta'ala ce ba azzalumi kamar wannan ba azzalumi kamar wannan wanda ya hana ambaci Allah a cikin masallaci shi kam Allah subhanahu wata'ala ya ce ai fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkar fi hasbu wa yuzkar fi hasbu shi masallaci ma Allah ya faɗi ga abin da za ya ci zaka ba wani ne zai zo ce ga abin da za ya ci masallaci Allah ne ya faɗi aikin da ake yi a masallaci aikin da ake a masallaci kam watan ambaton Allah da tsaye da sallah shine ake yi a cikin masallaci wannan abin da ake a masallaci ke kaga duk wanda ya ce zai yaki da wannan yana yaki da abin da Allah ya shata yana yaki da abin da Allah ya shata ne da ka shi Allah ya ce masallatai na ambaton Allah ne na sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma buniyat masajid lil dhikri was salah an gina masallatai ne saboda ambaton Allah da sallah da ka duk wanda ya zo da aka kai haka to ba daga Allah ba ba daga manzon Allah ba wannan umarni هذا كتب الجاري يسبح له فيها بالغدو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الله سبحانه وتعالى في وسئر مزاجين رجال وسئر مزاجين وأن لا تلهيهم تجارة وأن كاسوانشي شيني سيد سيروا ولا بيع كو سيروا يا كتير تبيني هجمر an ce tijaratun tijaratun ya kunshi shiratun rubai in ka dan tijara kasuwanci saye da sayarwa shi ake nufi to kuma sai aka sake dawo da bai'un sayarwa aka ce eh ko ba ce bai'un ba tijaratun zai kunshi bai'un din domin watan saye da sayarwa shi ne masu tijaratun amma muhimmancin an kawo bai'un saboda muhimmancinsa domin mahalli ne na yaƙar zuciya kan wani abu da take so babu abin da ɗan kasuwa ke so in ya zama kamar a zo a saya ba abin da yake so amma tare da haka kwaɗayin riba a zo a saya wata bai hana shi tsaye da sallah ba bai hana shi zikirin Allah ba to sai Allah ta baraka wa ta'ala yayi wa waɗannan mazaje rijalun injina yace rijalun wasu irin mazaje ne waɗanda la tulhihim watan waɗanda kasuwanci da da sayarwa baya shigantar da su an zikirin lahi gabarin ambaton Allah wa iqamis salati da tsayi da sallah wa ita'iz zaka da kuma ba da zakka to waɗannan mazajen yusabbihu lahu fiha waɗanda suka cika wannan sharuɗa ko waɗanda suka cika waɗannan sifofi waɗanda dage wasu akan sallah da zikirin Allah ta kai ga saye da kaiwa ne zai shagaltar da su gabarin ambaton Allah. To su ne yusabbihu lahu waɗanda ke tsarkakewa suna tasbihi suna nafil fili ya ɗauka. Tasbihi yakan zo da ma'anar watan sallah ma musamman sallar lafiya sallar lafiya kamar yadda akarin nan na ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda take cewa watan ما رأيت ما رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قد وإني لأضحكها وإني لأصبحها tace ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar duha ba da dai amma kuma ina salluha a wata riwaya wa inni la afhibha a wata riwaya wa inni ana a wani lafazi wa inni la usabbihuha ina yin nafilan duha a wata riwaya ma ba zan bar duha ba saboda yadda nake son ta launu shurahi a bawaya ko za a kayan man da iyaye na guda biyu abubakar da ummu ruman akan in bar sallar duha ba zan bar duha ba to kaga dai anan ko inni da usabbihuha kaga ana ana ambaton nafila da tasbihi don haka aka ce yusabbihu lahu fiha bil wudi wal asali rijalun zai dauki nafila ne zai dauki a'a zahirin tasbihi ne zai dauki a'a watan dukkan nau'in afkaru ne ga baki da yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salat watan waɗannan mazaje waɗanda aka ce la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa anis salat wa nam wa iqamis salat watan da tsaye da sallah وإيتاء الزكاة بعد الزكاة وأن ابن أبي حاتم الرازي يا رويتا وتنتكن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ne wata rana shiga kasuwa yana shiga kasuwa ana ta hada hadar kasuwanci ana kiran sallah ko ana tada kama wasu kaji ana kiran sallah daga azan ne sai kawai suka rika rufe shagunan kantunan Abdullahi bin Umar yace lafiyar ku ta ta sallah an kira sallah Abdullahi bin Umar yayi musu jinjina yace waɗannan ulaika nazalat fihim ayatu رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة yace waɗannan su ne fa aya ke nufi waɗanda su ne rijalun illa tulhihim tijara wanda kasuwanci bai shagaltar da su kaga kasuwanci ba suke cikin jiya Abdullahi bin Umar amma ana tada sallah ko ana kiran sallah sun rufe sun tada sallah la tulhi tijaratu la min dhikrillah wa iqamis salah dan haka wannan ya zama misali Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wasu mutane saboda tsayawar su ga addini da haka hikimar koko fa'ida na karanta mana waɗannan ayoyin Qur'ani domin wa'azi mun ji wasu mazaje waɗanda suka tsaye da sallah duk yadda suke cikin halin kasuwanci da an kira sallah za su haji to da haka mu ma mu kasance haka duk ashgarin da muke cikin su kar su ɗauke mu gaba da tsaye da sallah yan kasuwar mu da an kira sallah masu shaguna maza maza a rufe in kuma rumfuna ne wanda ba kofa gare shi ba maza maza a sa kyalle sai a sa kamar labule haka ma'ana ko da sai ya taho ya ga cewa ai waɗannan magana sallah ne an rufe za ka sai wuce gaba ko tire da kake da ita ka ɗan samu wani kyalle ka lulluba cewa yanzu an dakatar da kasuwancin an ta samun sallah domin sifantuwa da rijalu la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dhikrillahi wa qadri salah in ofis kake in an kira sallah duk fayil ɗin da ke gaban ka aje shi da alƙalamin ka aje shi maza maza in kana da alwala ka tafi ma masallaci in ba ka da alwala ka yi shirye shirye alwala na tafi ma masallaci domin sifantuwa da waɗannan mazaje da Allah ke yabo kai ko kabu kabu kake yi idan kana cikin kabu kabu lokacin sallah yayi duk inda kake dakata ka tsaya masallacin da yake kusa da kai domin ka ba da farilla in zo ka ci gaba in ma daidai baka ɗauki kowa ba ne aka tada aka kiran sallah to ka tsaya karka da kowa kai bakin din mashin ka masallacin da yake kusa da kai ka bada farilla sallar ka ci gaba domin me wannan ibada ita ce Allah ya halicce mu dan ta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun don haka ko za a yi wasa da ita ba kasuwanci duk bangon kasuwanci abin da za a samu ya kashe a nan duniya duk abin da za a samu na kasuwanci ya kashe a nan duniya to ya za a yi a yadda abin da ya kashe nan duniya ya shagaltar da neman lahira don haka musibantu ko da yaushe da waɗannan rijalu la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salat al-imam muslim rahimahullah yace wannan aya tana umarnin abubuwa da yawa a girman masallatai wajen ginin su a girmama su wajen sha'anin su ba a firar banza a ciki ba a firar duniya a ciki ba a tsaye da sayarwa a ciki duk da abubuwan da muka gano sannan kuma kiyaye su daga kazance kazance kar a bar masallaci da kazanta kar a bar masallaci da kazanta saboda cewa watan fi buyutin abin Allah an turba an turba in aka bar masallaci kace kace da shara da kazanta ba a bi umarnin Allah ba an turba a daga darajarsa a kiyaye alfarmarsa ba a yi ba don haka a kiyaye wannan sannan kuma imam suyuti ya ce cewar rijalun dinin ishara ce akan cewa sallan mata a tsakiyar ɗakin su ya filada domin in kaga da aka ce a fi buyutin abin Allah an turba wa yuzkara fi asmuhu gabaki dai a can da aka ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah cewa rijalun din nan sai al-Imam Suyuti ya ce wannan ishara ce zuwa ga watan abin da ya mafifici sallar mace a cikin ɗakin ta in ba ido da guda biyu ba su ka ido da guda biyu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da a cikin hadisi Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaburwa da kwaɗaitarwa yana cewa li yashhadna khayra wa da'watul muslimin mata su yi kokari su halarci idoda guda biyu kuma su halarci babban alkhairi na zuwa idi kuma su halarci addu'an musulmi wanda za a yi gaba gida in ba idoda ba duk sallar farilla mace ta yi a tsakiyar ɗakin ta ya bi lada bisa ga yi a masallatai kuma hadisai da yawa sun tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ودن الرجال har wa yau dai Allah na faɗin tsayawarsu a fagen ibada kaji sannan tsayawarsu a fagen tsoron Allah yace ya kafu ne yauman su waɗannan mazajen ba suna tsananin tsoron yauman wani yini wanda ta taƙallabu fihi al-qulub wal absar al-qulub zukata tatakallahu tana jujjuyawa fihi aka ce fihi ai bi sababihi a dalilin tashi alkiyama yin tashi alkiyama duka tana jujjuyawa saboda sanin tsoro wal absar magana magane su ne idanu suna jujjuyawa warran ne warran irin kallon mai tashin hankali a ranar tashi alkiyama wasu suka ce a filin nan tana nan da ma'anar ta zarafi a cikin yin tashi alkiyama ta takallabu fi al-qulub wal absar malamai suka ce jujjuyawar zuciya shine motsinta wanda har saboda tsananin tsoro zuciya za ta baro inda take zuciya za ta baro inda take har ta zo na makwataka da makoshi makogoro shine ilil qulubu ladal hanajir kazimin ilil qulubu ladal hanajir kazimin lokacin ran tashi alkiyama kai rana ce mai mawuyaciya Allah ɗaya mana rana ce mawuyaciya wadda saboda tashin hankalinta kulun zukata za su zamo har sun makoci watan mana sun zo daidai makogoro makogoro saboda tsananin kyau saboda tsananin tsoro wani wuri kuma wa idza ja'ahum al-khawfu wa ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum wajen idanu da aka ce ta takallabu fi al-qulub wal absar su kuma jujjuyawan maganai za ka ga idanun ta duru a ainihin idanunsu su kalla nan war su kalla nan war irin kallon mai tashin hankali kallon mai tashin hankali tashin hankalin kafirai ran tashin alkiyama ko ko duk gabaki ɗaya gabaki ɗaya ba watan mutum bai sanya za a kwashe ba shi ne tashin hankalin da ake karɓar idanu shin za a bada hannu za a bada takarda da hannun dama kenan sai aljanna ko da hannun hagu kenan sai wuta wani ya billahi to rashin wannan tabbacin ke sa idanu a tarafin war war don haka a wani wuri sai ka ji ya ce wata jizzabatin absaru wa balagatil qulubul hanajir kaga ita wannan aya ta hada duk biyu ne jizzabatil absaru magalai suna watan watan karkata daga nan su komo nan daga nan su komo nan sannan wa balagatil qulubul hanajir zukata har sun kai ga makogoro saboda zamin tashin hankali Allah tabaraka wa ta'ala ya karanta mana domin mu shirya ma'alikiya masu da nafi sai Allah ta'ala ce li yajziyahum Allah wa ahsana ma amilu Allah tabaraka wa ta'ala li yajziyahum Allah Allah zai saka musu da ahsana mafi kyan ma amilu abin da suka aikata kyawawan ayyukan duk da suka yi shi kuma Allah saboda ya fi kowa sakamako da yajziyahum zai saka musu da ahsana mafi kyan shi ne mafi can sakamakon abin da suka aikata wasu malamai suka ce ahsan ma amilu a hasan sifar ba sifar aikin su ce a sifar sakamakon ce to haka ahsana wata mafi can sakamakon abin da suka aikata duk abin da bawa ya aikata na da'a duk abin da bawa ya aikata na alkhairi in Allah ya zo sakamako lullun kawai lullun kawai yake don haka ita baiwar ubangiji tabaraka wa ta'ala kashi kashi ce akwai bai wanda watan fadlullahi ce sunan da fadlullahi fadlullahi bai wace da Allah ba a la'akari da maganar shi gurgurun aiki ba Allah ya tashi bai bai maganar bai la'akari da maganar gurgurun aiki ba gurgurun aiki bane a girman wanda aka yi aikin da shi ne don haka misali za ka ga wata kila in ana yanke akai ba naira hamsin ga magarin mutane sun bayar shi wani mai hali in yace a kira mai yanka kai ba in aka kira mai yanka kai ba naira dubu zai dauka sai ya biya shi abinda ake ba shi naira hamsin wani ya ba shi naira dubu don Allah an kalli aikin sa ne a'a shi wanda aka yi ma aikin ne ya kalli matsayinsa ya yi wannan sakamakon to da haka akwai aikin da in an yi ba shi ba aikin Allah ke kallo ba a'a matsayinsa ذو الفضل العظيم ذو الفضل العظيم don haka in Allah ya tashi sakamako ba maganar watan aiki yadda aka yi bane to irin wannan misali ne wani kuma aikin Allah zai ce nawa yayi to a jinsa ba a bashi to kaga sawabu kenan shi kuma sawabu kenan to haka Allah tabaraka wa ta'ala liyajzihum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wa yazidahum kuma zai dada musu min fadlihi daga baiwarsa aka ce yazi da min fadlihi anan watan duk aikin da ba waye sai Allah ya lulluka mashi shi ne yazi da min fadlihi wasu kuma malamai suka ce su suna kallon wannan aya cewa da yazdihum Allah wa ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi suna kallon ta irin kallon da suke ma lillazina ahsanul husna wa ziyada lillazina ahsanul husna wa ziyada kaga nan an ce yaddihum Allah Allah zai saka musu ahsana ma amilu mafi kan abin da suka aikata aljanna kenan sannan wa yazidahum min fadlihi Allah ya ƙara musu da wani abu wanda ya fi aljanna dadi shine mujahadar zatin Allah ganin zatin Allah ya fi aljanna dadi don haka Allah ta'ala ya ce lillazina ahsanul husna duk waɗanda suka yi kyakkyawan aiki za mu saka musu da husna aljanna waziyada da kuma daɗi abin da ya fi aljannar daɗi shi ne mushahadar zafin Allah ya fi aljannar daɗi don haka Allah ta baraka wa ta'ala watan sai ya za su shi ne fi maƙaɗa shirkin inda malikin muqtadir hira a badan Allah ya fi aljannar daɗi shi ne fi maƙaɗa shirkin inda malikin muqtadir ar-rahman shi ne liyazziyahu Allah wa sallama amilu wa yazidahum min fadlihi Allah tabaraka wa ta'ala zai dade su min fadlihi daga fallansa wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Allah tabaraka wa ta'ala yana azurta man yasha wanda yaso azurtawa bighayri hisabin ba lissafi bane ba saboda zulfadl azim ne yake yi da aka bighayri hisabin ba lissafi in Allah na baiwa in ya tashi ba lissafi turawa kawai zai turawa kawai zai والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء سريع الحساب أو كظلمات في بحر المسجد يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج لم يكأد أخرج لم يكد يراها إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون
Allah subhanahu wa ta'ala da ya lissafo masu imani da yadda suka rayu da yadda suke cikin da'a da yadda Allah ya azurta su da haske a duniya ya azurta su da haske a lahira ya azurta su da haske na imani a cikin zukatansu wanda shi ne muke jin matsalin nurihi dinnan misalin hasken hasken Allah a zuciyar mai imani waɗannan har aka kai sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma waɗannan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zaka haka duka Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin cewa liyajzihu Allahu ahsana ma amilu wa yazidu min fadlihi wallahu yusmi man yasha'u bi kaga duk wannan hali ne na masu imani har ya zuwa sakamakon su a lafiya to sannan sai Allah subhanahu wataala ya juya akan bayanin kafirai ya ce wallabi na kaga waɗannan kafaru waɗanda suka kafirce a amaluhum kasarabin biqi'atin Allah tabaraka wataala ya ce su kam sun sha bamban da waɗancan kaga waɗancan ayyukan su na kwarai masu haske sannan kuma za su haɗu da haske sannan kuma za su haɗu da sakamakon ubangiji duk abin da suka aikata Allah tabaraka wa ta'ala ce ne zai Allah wa sallama amin amma su kan waɗannan sai Allah ta'ala ce a amaluhum ayyukan su waɗanda suka yi na ƙwarai kasarabin sun zama kamar tsawon ya cikin rashin amfani da su ma'ana za a ce to kafiri na da aikin ƙwarai aka ce ni kafiri na aikin ƙwarai domin kafiri zai iya taimako zai iya taimakon gajiyayye zai iya sada zumunta zai iya yin sadaka zai iya yin wani watan abin da yake tallafi da kuma tausaya wa ɗan adam da sauransu duka kafirai na waɗannan abubuwa waɗanda in akwai sharaɗin imani ayyuka ne masu tsada a wajen abu amma kafirai na yin yanzu a ga kafirai suna charity kafirin da yake america ta gajiya ce ya ware rabin dukiyarsa gaba ɗai a ba fakirai na duniya talakawa na duniya waɗanda ke cikin talauci a duniya ko marasa lafiya iri kaza ya ware dukiyar sai ka zo da amma sai ne amma me ya hana shi cin moriyar wannan alakira ba shi da imani saboda shi watan amalu aka fara shafarar wa amilu salihah za ka duk yadda aiki zai yi mai kyau a zahirin sa to a wajen Allah ba al'amalu salihah bane Allah ba bai dauke ba al'amalu salihah ba saboda babu sharadin imani ba sharadin imani to ire-iren waɗannan ayyukan ne sai Allah ta'ala ya ce wallahi na kafaru kaga wannan da kafirci a amalun ayyukan su kasaradin sun zama wai da kasan kawalwalliya kawalwalliya shine wanda yake tafiya a daji a cikin rana fatsakin rana rana ta take to in a in yazo a farko zai hango kan ya kawo da zai ta ganin kamar ruwa ne a kwance kamar irin ruwan da mutum ke gani a kwanta a lokacin tsananin bazara in yana tafiya sai ga kamar ruwa ne a kwance to ana ce da shi kawar wanda ya ba ruwan ba ne a idan ka ne ke ganin maka haka to wa'annan kafirai da suka ayyuka suna ganin cewa ranar da mumine ke cin gajiyar ayyukan su su ma haka ne sai suna ganin ashe su ma za su je su more sai Allah ta'ala ce a a a ba su ka sarari ayyukan da nasu gaban kawalwan ya ne su ke ganin akwai su amma babu ne yadda ka ga mai hangen ruwan fako ko mai hangen ruwa a kwalta eh yana ganin kamar akwai ko amma da ya zo sai ga babu to haka su ma suna da ayyukan suna ganin za su amfane su amma da sun zo za su gashi babu babu ayyukan shine babu su gaba ke da a amanu ka sarabin biki abin yahsibu huzzam arma'a ko ya hasabu huzzam arma'a ko wani ana cewa domin asibar fuska biyu gare ta azzam wanda yake a cikin tsananin kishirwa yahsibuhu yana zaton wannan kawalwalliyan ma a ruwa ce kaga misali ne fa Allah ke buga haka kafirai akan rashin amfanin ayyukan su na alkhairi yadda ka san mai jin kishin wannan yadda ya taso ma ruwan nan da yake hanguwa a bako yana ganin ruwa ne to ya fi hutun ruwa hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a har dai duk tunanin shi tsammanin shi ya ratayar da ruwan nan kaga malamai suka ce me yasa aka ware zam'anu kadai aka ce ya fi ruwan zam'anu ba ai ba zam'anu kadai ba ko wanda zai jin kishin ruwa in ya hango wannan kawalwan ne zai dauka ruwa ne to me yasa shi aka ware shi a misali da aka ce shi ya fi kowa bukatuwa da ruwa shi mai jin kishin ruwa ko shi ya fi kowa bukatuwa da ruwa to haka gaba ɗaya ya sa rai ruwa ne zai cimma shi ne Allah ta'ala ki hatta ila ja'ahu har lokacin da yazo wal waliyan nan lam yajidu shay'an sai ya rika komai ba ba komai daga abin da yake zaton nan sai ga ba ruwan wa wajada Allah indahu wa wajada Allah sai ya samu Allah shi kafirin da ake magana ba wallazi ne karamata wallazi ne kafaru ake magana wa wajada Allah sai ya samu iqaballahi wato azabar ubangiji inda hu in wannan wurin da yake tunanin ya samu lada inda yake tunanin a amalun ya samu lada ayyukansa a to anan wajen Allah sai ya samu azabar ubangiji ko kuwa wajen wajen Allah sai ya samu zabaniyawa wa zabaniyat Allah aka ce zabani mala'ikun da ake ce zabaniyo zabaniyawa su ne ke dakon zuwan shi inna inna rabbaka labil mirsad ashe ita ce ba kawar wani ya bace inna rabbaka la bil mirsad ne ya gani to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake buga misali anan da irin kafircin da suka yi da irin ayyukan da suka yi wato kyawawa amma sun hana su ci moriyar su saboda kafirci ma'ana rashin imani wa wajada Allah indahu fawqa hisaba sai Allah tabaraka wa ta'ala cika masa hisabahu sakamakon aikin da ya yi mummuna والله قريب الحساب الله سبحانه وتعالى بيقول أو سكمقولي أو كظلمات في بحر الجيل الله سبحانه وتعالى يساكب كمثالي كاكتا مثال حال تكابري زي فهوكا شيء على جرى to wannan misalin kuma Allah ya buga shi ne akan halin da kafirin yake ciki a duniya kafin ya je lahira yace أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات مأوى فوق بعض ana ce masu lokaci ya yi saboda yanayin tambayoyi da muka fara amsawa za mu dakata a nan insha Allah in muka dawo gobe sai mu ci gaba da wannan misali na duk da a Qur'ani ke buga mana akan halin kafirai a duniya Allah ya muwaffaqa أكرم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نعم
الحمد لله Allah ya san wa malam da alkhairi tambayar mu farko wannan yana cewa assalamu alaikum Allah ya gafarta malam shi menene hukuncin tawassuli kamar da shi Allah ya yi mana kaza alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kamar dai da wannan tambaya an sha amsa irin wannan tambaya an sha amsa irin wannan tambaya mun yi mazaunai na majalisosa da mu'azarora akan abin da ya shafi wannan matsala da sauran su ne zaka ba ba kowa ba ce da mutum zai koma ma karance karancen mu waɗanda muka gudanar a wannan masallaci na masjidu ali ibn abi talib da karance karancen mu na a can gida makaranta da kuma wurare ne majalisosa waɗannan wannan matsala an sha tattauna ta wato kuma tattaunawa alhamdulillah ta ilimi duk abin da ake ce ma hujja an fahimce shi menene matsayin abu a addini duka mun ji waɗannan abubuwa to amma dai shi sha'ani wanda yake na addini a duk lokacin da tambaya ta fusko wajibi ne kuma a bada amsa a kanta kuma domin me domin watan wasu da ke da wata fahimta akan abin da ya shafi ta wasu fahimtar su da bayanin abin da suka fahimta wata akan sha'anin ta wasu ba daidawa suka yi ba don haka wajibi ne irin waɗannan tambayoya ko da ba a yi su watan a tattauna matsalar ba istiklalan to in tambaya ta zo wajibi ne an sa ta ba tare da aka yi ai an taɓa an sa ta ba ai an taɓa an sa ta ba kamar yadda ciwo in ya maimaita dole a maimaita magani in ciwo ya maimaita za a maimaita magani to irin shi ne wannan to kamar dai a gurguje saboda ba lokaci ke ne kawai ba sai kuma matsalar bai fadi shi shi tawassuli dai mashru'i ne kitabun sunna ma'ana shi mai tambayar yayi bayani abin da yake nufi ma'ana mutum ya ce Allah ina roƙon kai man kaza alfarma annabi Muhammad ko ko dan girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bi haqqi Muhammadin ko bi haqqin nabi ko bi haqqin rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan yayi bayanin fuska ɗaya ce da usuli da wasu amma ta wasu ne da hukoki da yawa Allah kai mana dandar da Al-Qur'ani Allah kai mana dandar da manzo Allah sallallahu Allah kai mana dandar da annabawa Allah kai mana dandar da ibadu Allah kai mana dandar da watan abubuwa waɗanda suke masu girma a wajen Allah duka ana yi to wannan dai wanda ita nan tafi kauri nan tafi kauri da Allah zamu magana kan tawassuli da Al-Qur'ani ba ko tawassuli da ayyuka na kwarai wasu waɗanda ake irin wannan sabari da su ba su cika sukar a wannan gefen ba sai dai a tawassuli bil zawat tawassuli da zati wasu mutane waɗanda ke da girma da daraja a wajen Allah a roƙi Allah ya yi don su wannan babu su a fahimta su suna ganin shirka ce wasu ce bid'a ce wasu ce haramun ne to duka waɗannan amsoshi gabaki ɗaya in ka tarkata su ma an zama Allah bi hadis sultani babu ba da hujja da wanda yake bid'a ce da wanda yake shirka ce da wanda yake haramun ne duka ba mai hujja daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kamar wasuli mashru'i ne kitabun sunnatan a gurguje in ka bi a alqur'ani a tafsirai ma za ka ga wato bayanin tawassuli tun kan bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ake tawassuli da shi kuma alqur'ani ne karanta ba haka tun kan manzo Allah bai raba ake tawassuli da shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi abinda aka roƙe shi ayi tawassuli da haƙƙin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar da al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ya kawo shi a cikin tafsirin sa duk duniya ta san waye al-Imam al-Qurtubi an san tafsirin Qurtubi to in ka diba tafsirin Qurtubi a cikin daidai tafsirin wannan aya walamma ja'ahum kitabun min indillahi مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين أديدي تفسير وانا آية تو أنا الإمام القرطبي يا كاو وكان حديثين ديوا daga ciki abin da ya kawo shine Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yana cewa akwai takaddama tsakanin Yahudawan Khaybara da banu ga tufana banu ga tufana wata kabila ce da duk yahudawa bai bara suka gwarza da banu ga tufana sai banu ga tufana su yi nasara akan yahudawa bai bara to su ko yahudawa sun karanta a taura girman annabin karshen zamani Allah bai yi annabin da ya kai shi daraja ba dukkan annabawa Allah ba da ya kai shi daraja kuma da shi Allah ya rufe risala duk sun karanta a taura don haka sai Allah ya musu ilhama suna tawassuli in ji Abdullahi ibn Abbas suna cewa Allah muna roƙonka inna nas'aluka bi haqqin nabiyyil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir az-zamani illa an tansurana alaihim Allah muna kamun kafa da annabin nan na ƙarshen zamanin nan wanda kai alƙawalin nan za ka turo shi gare mu za ka aiko shi gare mu a ƙarshen zamani Allah ka taimake mu akan wannan ka tafi da suka zo yaki sai Allah musu ilhama suka rika wannan addu'a Abdullahi Abbas ya ce tun da suka fara wannan addu'a ba su taɓa gwazawa da baru ga tafana ba sai sun yi nasara a kansu kaga ta juya saboda me saboda tawassuli da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan kaga tawassuli watan yahudawa da suke yi kuma alqur'ani ne bai zana wannan yace wa kanu yastafihuna a'a abin mamaki Yahudawa ba ku ya dace ku kafin ciwo manzo Allah lokacin da ya zo. Shin ba ku bane kuke tawassuli da shi kuna neman Allah ya ba ku nazara akan banu ga dafana kuna kamun kaba da haƙƙin sa wajen Allah Allah ya ba ku nazara akan banu ga dafana to kuma sai bayan ya taho wanda kuke kamun kaba da shi wajen Allah halan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi la'anatullahi alal kafirin wannan kaga dalili ne na tawassuli kuma wannan a ya zo a mashahuran littattafan tafsiri wanda suke mutabalai da littattafan muhaddisai malaman hadisi mutabarai ibn abi hatim al-razi kowa ya san matsayin ibn abi hatim al-razi a fagen at-tafsir at-tafsir bil ma'qul in dai maganar tafsiri bil ma'qul a fassara aya da hadisi a fassara aya da riwaya to abu ibnu abi hasan ar-razi mashhuri ne a wannan bayan haka shekul mufassirina ibnu jarir al-tabari ya kawo wannan zance wannan tafsiri na abdullah ibn abbas akan wannan aya al-imam al-baghawi shi ma ya kawo tafsirin sa al-allama ibn alusi shi ma ya kawo tafsirin sa shi ma ya kawo tafsirin sa alusi ruhul ma'ani sannan al-imam al-shawkani a fatul qadir shi ma a tafsirin sa ya kawo wannan watan hadisi ko asari na watan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala wanda mawqufiyar riwaya ce amma in an kalle da hukuncin rafi ma gare ta sannan Ibn Kathir ya kira to wannan wannan magana da Abdullahi ibn Abbas akan tawassulin Yahudawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn kafir a cikin albidaya wa nihaya ya kawo kuma da ya kawo bai gitta ba magana bai ce ba gaskiya ba ce da ya kawo bai gitta magana ba ya ce ba gaskiya ba ce saboda haka wannan riwaya maqbuliya ce wato a wajen malaman tafsiri malam asbabun nuzul al-imam al-bayhaqi ma a dalailun nubuwa ya kawo ta kuma littafin dalailun nubuwa al-imam al-bayhaqi ya shartanta ba zai kawo mawdu'iyar riwaya duk abin da an riwaya da aka yi a muqaddimar sa ta dalalin ruwa ya ce ba zai kawo ya sharɗanta ba zai kawo riwaya mawdu'iya ba riwaya wata ƙarya ko ya kawo ta ba ƙarya ce ba zai kawo ba ma zai kawo kwata kwata don haka zahabi in yana ma dalalin ruwa da jina yana cewa dalalin ruwa lil imam al-baihaqi alayka bihi fa innahu kulluhu hudun muluk yace dukkan shi shiriya ne to a cikin wannan littafin da lafi ruwa al-imam bayhaqi ya kawo wannan zance na Allah ibn Abbas na wa Allah ta'ala to sai dai muka koma a gurguje iyaka addini ana yin shi qala Allah qala rasulullah Allah ya ce manzo Allah ya ce duk addini ko kuwa shi a ce Allah ya ce manzo Allah ya ce kuma in ba daga nan bai zama addini ba in ba daga nan bai zama addini ba adallahu qala rasulullah haka magabata nan kwarai sun ce to tawassulin nan in ba dai makanta ba da jayayya an hawa ban tunanin wannan tambayar ba ta saka da wani ita saboda bayan wannan suka gabata amma saboda makanta na cewa wasu ba su daina yaƙi da tawassulin nan ba don haka har yanzu mutane na son su gano me hukuncin ba amma ba don haka nan ba a ce manzon Allah ya yi manzon Allah ya ce manzon Allah ya yi murni sallallahu ta'ala alaihi wasallam da Allah ya yake jira sallam ya ke jira ba abin da ake jira da aka tawassuli ya zo da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce wanda ka aje duk wata hujja wannan hadisin daya ya isa wannan hadisin daya ya isa domin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce ta guda ta rubuta duk maganar mai magana in daga nan littafi zai ko karo sama hadisin da kuma da shi wa gari saboda haka ya inganta hadisin Umar bin Hurayth radiyallahu ta'ala an ma hadisin da Umar bin Hurayth sahabin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace yana da wajen manzo Allah shi ga wani mara lafiya ya zo sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ce ya Rasulullahi ina kai kara gare ka ya zo da fusa wato ba ni da lafiya ba ni da dan jagora ga makanta ina roƙon ka roƙa mani Allah ka roƙa mani Allah sai ba za a lafa salam ce ba ka yi hakuri ba wannan ya zama wata ka daraja gare ka sai ya Rasulullah ina so ne a haɗa biyu din a yi man addu'a in samu lafiya kuma in samu wancan din a lahira ba za a ce to je ka yi alwala eh na ce in kai alwala kai na fi da haka a biyu zan koya maka wannan addu'a maza Allah ya koya mashi wannan addu'a Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam nabiyyir rahma ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhihi فتقضيها لي اللهم شفقه في وشفقني في نفسي wannan shine abinda watan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wannan bawan Allah mara lafiya a takaice Allahumma inni as'aluka ina roƙonka watan ina fuskantar ka kuma bi nabiyyika da alfarma da alƙadari da daraja da haƙƙin annabinka ku kan tawassuli don haka sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahama annabiyir rahama ya muhammadu kaga sai aka wuce tawassuli kuma aka koma istighatha ya muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadi sai zuwa karshe wannan hadisi in ba kowane hadisi bayan tawassuli wannan kadai ya fi tarika tawassuli kuma wanda ya fi girgiza ba wanda ya fi girgiza a ce manzon Allah ya ce sannan kuma in ka koma me matsayi da nauyin wannan hadisi a wajen malaman hadisi wannan hadisi الإمام الحاكم يجي صحيح الإسناد ولم يخرجه ko da bukari da muslim ba su fitar da shi ba hadisi ne ingantacce in hakim al-imam al-hakim ya ce hadisi ne ingantacce zahabi da ya zo a tarhisul mustadrak shi ma ya mara ma hakimu bayan shi hadisi ingantacce dibi duk magana ta zahabi amma ya aje duk makamanci shi hadisi ingantacce ko ya sallama saboda ni saboda gaskiya sannan wata imamu tirmidhi shi ma ya ce inna musahiru zahabi ya ce ingantacce ne al-imamu tirmidhi a babu da'awat abwabu da'awat yace a akhir sunan din shi yace hadha hadithun hasanun sahihun inji tirmidhi ka diga hakim ga zahabi ga tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun al-imamu al-munziri shi ma ya inganta wannan hadisi don haka malaman hadisi waɗanda suka inganta wannan hadisi ai ba su da yawa ba su da yawa don haka Abdullahi bin Siddiq al-Umari a shek Abdullahi bin Siddiq al-Umari malamin hadisi illan a cikin risalar sa Ishabul Azkiya akan tawassuli ne yace shi yana mamakin a ce ai abun bai karɓuwa ga hankali irin tawaga waɗannan nan da ya zamo da ya zama wanda suke tasirin hadisin nan ya ce kai ai abin ma bai karɓa da hankali mutum ya ce duk waɗannan kitakiman malaman na hadisi a ce sun haɗu a kan hadisin da bai inganta ba ba zai yi ba kowane yau da bake ce sahihu kowane yau da bake ce hasan sahihu kuma duk su haɗu a kan hadisin da bai inganta ba ya ce abdullahi bin siddiq al-umari ya ce wannan ma ko a hankali ne da to kuma karewa da karo duk masu rigima akan wannan hadisi sai zan martaɗin su na koli shine albani albani to albani ya inganta hadisin na aurare da wata bawa albani ya inganta hadisin na asilin da su hadisi sahiha yana nan don haka waɗannan maganganu sai dai ka ji in an ba da wannan abu sai dai ka ji babu wata magana domin hadisin da ya inganta kuma ba Allah ya yi sai dai ka koma bayan fage da wasu falsafofi logic a kawo logic ai to ai bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai da sauransu shi kuma sai a ce maka injiwa dan kai ba shari'u bane dan kace ba ai sai mu ce maka injiwa idan shari'a ta bukar za ka kawai ka bugi kirji ka ce kara a dole a ce maka injiwa in ko ba ka so a ce maka injiwa kai shiru duk wanda bai so a ce mai injiwa to yi shiru amma in dai za ka buɗe baki ka ce kaza an ce kaza zai ce injiwa ko kaza halal ko kaza haram injiwa to saboda haka albani ya inganta hadisi da a cikin silsilatul ahadith sahiha a cikin al-jami' sahih a cikin wato sahih tirmidhi haka ma cikin at-tawassul anwa'uhu ahkam shi ma na albani duka ya inganta shi saboda haka kaɗan daga cikin amsar da aka bayar kenan abinda na yi nufin nuskar da shi a wannan zama akwai tawassulin annabi adamu wanda insha Allah gobe mun samu lokaci ma da shi gaba mu dora da tabbatuwar shi da matsayinsa a wajen tada annabi adamu yayi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin bayanin manzo Allah fa da wannan tawassulin shekaru ne dubbai amma manzon Allah ya ruwaitar sayyidina Umaru ya ruwaito malaman sunna suka ruwaito da sauran sahabbai suka ruwaito a littattafai mutabarai cewa annabi Adamu ya yi kamun kafa da manzon Allah a wajen Allah to don Allah ne kuma ake jira bayan wannan saboda kai Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu dora kan wannan bayani yana da muhimmanci kwarai da gaske ganin cewa an yi shi an amsa shi to tun da cuta ta mai mai dole ne kuma shi ma magani ya mai mai Allah ya kuma wafaka Allah ya tabbatar da mu akan sunna kuma ya ba mu ikon binta kada Allah ya bari son zuciya ya karkatar da mu sunna karar ta bayyana amma mutum ya kuma yana kamayola ko kuma ya koma yana bishirewa saboda ra'ayin wata kungiya ko wata akida Allah ya shi mu akan mu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai sakonni eh
da farko da shi akwai sabanin neman addu'a a kan bukatu daban-daban da kuma neman addu'o'i ga mamaka da aka aiko kuma saboda lokaci ya riga ya tafi ana za mu ga sai addu'a addu'a insha Allah alhamdulillah yan uwa da suka aiko da addu'o'i suna neman addu'o'i ubangiji Allah ya bukatu na alkhairi Allah ya bukatu na alkhairi Allah ya sa mu a cikin jimlar al'amuran Allah ya san bukatun mu fara fara Allah ya san bukatun mu fara fara Allah ya tsaya mana Allah ya bukatun mu alkhairi akan sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya sallallahu Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muna kawo kafa da girma da darajar manzo Allah a wajenka Allah muna kamun kafa da girma da darajar manzon Allah a wajenka Allah muna kamun kafa da girma da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sarkin su da girman su da darajar su da sahabbansa da girman su da darajar su wani ya Allah ka biya ku fatan mu baki da Allah ka biya ku fatan mu baki da Allah ka zama da kasan lafiya ka zama da shi lafiya ka zama da garuruwan musulmi lafiya a karfa mai sassan da ka gafarta mana ka yafe mana ka dibe mu da ya rahma Allah ka sanya mu cikin bayin ka dan bayi Allah ka sanya mu cikin diwanin salihin bayin ka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والجاه العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين